من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 bakwai ga watan biyar dubu biyu da hudu wanda ya zo tara ga watan hudu hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana dubu daya da dari hudu da ashirin da biyar muna watan hudu watan Rabiul Thani لذلك في جوال ثلاثين مدار الكفاية بسعي حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وان ذا كان في درس إلى هم شاهديات الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نفسا وان بابي بايا من كاي بابي نبيه bayan mun tsare bayan mun tsare baji na kaya dama ya gaya mana a cikin gaba ɗaya ya fi ta ne zuwa ismi hudu to a cikin wato ismi na ɗaya mun gama da albabu awwal yau mun shiga da izinin Allah albabu sani fi takamilillahi ta'ala lahu ma'asin yadda Allah ta'ala ya cika wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-mahasi abin da yake kira al-mahasi dukkan wasu siffofi waɗanda suke na halitta da kuma na ɗabi'a wanda suke ba mutum kamala ta ciki da kamala ta waje domin kamala iri biyu ce khalqan wa khulqan a ɗabi'o'insa ya cika a halayen ba ya cika أهلت السماء ياتك صلى الله عليه وسلم وقرانه جميع الفضائل بيجا الله يا حبن يا مسا وتتبيئي درجة الدينية وأن دعيت السامن الدنيا ودنيوي ما الديني ودنيوية ثم أيضا دعيت السامن رأي الدنيا فالله يا باش تبيئي إن مزونا دنيا تكيبين دعين زمانك kuma Allah ya ba shi ɗabi'o'in da a addini shi ne a kan gaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda makiyansa ma sun yi rubutu akwai wani basiran ingila da ya rubuta wani littafi 100 euro wai suna cewa ɗan ingila suna ɗan faris amma ni yadda na gani ɗan ingila ne asalin sa to a wannan littafi nasa da ya rubuta ya faɗi mutum ɗari da suka bince shi a duniya da a cikin yake mutum na farko cikin ɗarin nan wanda kowa bince shi a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na biyu yake annabi Isa na hamsin da bakwai sai na Umar wani mutum malamin falsafa shi ya kai na uku yake domin ana duba ɗan abubuwa da yawa kafin a ce mutum ya isa to sai da duk abin da zai duba akan wani to manzo Allah ya tunne shi kai sallallahu alaihi wa sallam iya shugabanci iya jagoranci iya tausayi nuna rahama duk wani abu da aka ɗauka wanda wani mutum ɗaya ya kware da shi to sai ka ga shi annabi ya kware akan dukan ku gaba ɗaya wani ya kware ne da kyauta wani ya kware da gaskiya wani da haƙuri aka san abu ɗaya sai ka ɗauka ka shahara da shi kuma abin da ya ba ma to wannan abin ɗaya ku da wasu suke shahara da su a cikin isa to shi kaɗai ya haɗa su shi kaɗai sallallahu alaihi wa sallam مقدمة الباب الثاني ولا مقدمة فيه نفسا ولا بعثات جيش جيش جل جل مقدمة الباب مقدمة الباب الثاني wannan mukaddima ce da ke bayani akan wannan babi da za mu shiga babi na biyu ita ilan ayyukan muhibbu li hadha an-nabiy al-karim al-bahith an tafasil jumal qadarihi al-azim yake ka sani ya kai masoyin wannan annabi mai karamci ya su yin bincike akan daki daki dalla dalla bisa jumloli da suke bayyana darajar wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam mai girma yake ka tuna anna khitan al-jamal wal kamal fil basar naw'an ka tuna ɗabi'o'i da al'adu na kayantarwa da na kamala a jikin mutum ko a ɗabi'an mutum ko a halayen mutum ko a yanayin mutum guda biyu ne kawai daruriyu ad-dunyawiyu اعتبرت الجبلة وضرورة الحياة الدنيا يتي أقوي أبو نتايا وند ضروريني على قول أن أدم ينا بكاسة دومين نور العيوة الدنيا كما لا تيك أن أدم تكا كحالتا يجمع إدوان كينا جن كي ذاك موري وكالوي كينا كنا أنت ينا جي ذاك موري وجي أنتم كينا شاكا ذاك موري وأنتم ترعيه a hankanka yana ɗanɗanawa za ka ji tsari ka ji zaƙi ka ji bauri ka ji samani ka ji ɗaci duk za ka gane abin da ka taɓa in ka taɓa za ka ji to waɗannan da ƙwaƙwalwarka tana nan lafiya ga ƙwanka ba wanda ya karye ko ya lambace ko ya cire wanda take kamala ta halitta ƙwaƙwalwarka tana nan lafiya yau ba ka haukace ba sai yake wannan darura ce ɗan adam yana bukatar su domin rayuwa a duniya ko a kakar ka ɗaya daga cikin wannan to an an cinye maka wani rabonka ko kuma wani rabonka ba za ka samu ba ya ke kira daruriyu dunyawiyu abin da yake tilas ne kuma na duniya ya ke tabar da jubillat wanda halitta da ɗabi'a take wato tabbatar da shi wa daruratul hayatid duniya da kuma darurar zaman duniya wannan ko na dan adam yana da shi sai dai na wani ya na wani jin wani da na wani ba ɗaya bane ganin wani da na wani ba ɗaya bane duk da yake sun yi tarayya a gani amma sun bambanta wajen ƙarfin ganin da kuma wato zurfin ganin da nisan ganin wani ma zai kai kilomita ɗaya ba zai hango su ba wani kasabun jini akwai abin da ake tattalin sana addini ne ɗabi'o'i ne addini yake a koye su sai ka tattale su وهو ما يقمد قائله shine abin da ake yaban su akwai ɗabi'o'i da addini ya kira a yi su kamar gaskiya kamar amana kamar adalci kamar ɗan'uwantaka kamar rahama kamar tausayi waɗannan in ka yi su za ka samu lada da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko wato sihatul qasdi na biyu kuma sihatul amali ma'ana aikin ka yi shi aikin da za ka yi ka yi shi don Allah kawai sannan ka yi shi a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da Fudail bin Iyad sai daga cikin tabi'ai manya yake cewa an tambaye shi tafsirin ayan nan da Allah yake cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kuka ce ma akhlasuhu wa aswabuhu ya aba abdullah قال أخلصه وأصوبه إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل فلا بد أن يكون خالصا صوابا الخالص أن يكون لله وحده والصواب أن يكون على السنة yake aiki ko mai kanka ba za a karɓe shi ba sai yana da karafi biyu sai a yi shi don Allah nufin a karkace nufin yin sai zama don Allah sannan wajen aikata shi a yi muwafaka da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake idan aiki ka yi shi da kyakkyawan niyya da ikhlasi don Allah amma ba yadda annabi ya koyar ba to ba ka da lada a kansa haka idan ka yi shi yadda annabi ya koyar amma ba don Allah ba to shi ma ba ka da lada a kansa don haka dole aiki ba zai zama karfafe ba ko ba zai amfani wanda ya yi shi ba har sai ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na ɗaya a fili yake sharaɗi na biyu a zuciya yake kyakkyawan niyya wajen yin sa da fuskantar Allah kawai yuriduna wajha da kuma yin sa a kan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ويقرب الى الله تعالى زلفى irin wannan shi yake kusantar da mutum zuwa ga Allah domin samun rahota kuma biya alaƙar nayi aizan sannan ita ma kanta wannan ta tafi gida biyu min ha ma ya takallafu bi ahadin wasfai akwai wanda yake keɓantuwa da ɗaya daga cikin sufofin nan guda biyu wa min ha ma ya kama jazu wa ya tazakalu akwai kuma wanda yake yana haɗuwa da addini din kuma yana haɗuwa da duniyar akwai abin da na addini ne kawai in ka yanke addini zai baka lada akwai abin da yake na darurar rayuwar duniya ne in ka yanke babu lada akwai kuma abin da za ka iya yanka ka samu lada kuma ka more wa duniyar ka lokaci guda da shi a cikin waɗannan sufofin da zai rufa wa amma daruriyu al-mahbu kan an darura wanda ake bukatar sa don more rayuwa amma laysa lil mar'i fi ikhtiyaru abin da ɗan adam ba shi da zaɓi a cikinsa sai dai kawai ya ji hukuncin da Allah ne ko kuma ya gan shi a haka kawai wa nafsi sabu ko ba tattalin sa ake ba ko ba shawara ake da mutum ba kafin a aikata shi sai dai kawai mutum ya gan shi Allah ya yi shi haka kuma a yi ka dogo ko a yi ka gajere ko a yi ka baki ko a yi ka fari ko a wata a halitta daban wannan ba ta da zaɓi kawai duk mun gamu da irin wannan sufofin da muke a haka kawai ba wanda aka yi shawara da shi haɗi kake so a yi ka ko fari ɗan afirka ce so a yi ka ko nan yi ka a shawarce ka ko an shawarce mu wani irin yare kake so kai magana da shi wataƙila da shawara ake kafin a yi mutum wani malami ce ce so a gaya masa inda ya ɗan fi dama dama yawa sai a yi ka a can ya zauna a can to amma ba shawara Allah yake ba don haka ba laifin ka bane dan ka ka zama dan kabila ka ba ba laifin ka bane dan ka zama baki ba laifin ka bane dan ka zama dogo ko gajere wannan Allah baya kawa ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم سابان حتى كل سابان لون فاتك آية تتعلى وفاء منكم مثل ما كان في جبلته kama abin da ya kasance a bisa ɗabi'a mutum ko a bisa halittarsa da Allah ya min kamar khilqatihi kamar mutum ne mai cikakkiyar halitta ba gurgu ba ba kuturu ba ba mutahu ba duk ɗabi'o'insa dukkan zaɓansa na halitta suna nan cikakku wa jamali suratihi ko mutum zama kyakkyawa ko mutum zama kyakkyawa wa suratihi wa jamali suratihi wa quwwati aqlihi sai zama yana da ƙarfin hankali وصحة فهمه ينا لكم تتاوم فهمتا وفصاحة لسانه ينا لكم تتاها أكبر وقوة حواسه ينا لكم تنفل وتحاو الحواس الخمس أبو وانا ملاجية تأتي لسكادة لسكادة إدو لسكادة كني لسكادة إدو فيه جن لسكادة كني جي لسكادة هنتي ساكا لسكادة هنتي أنتنا لسكادة هنو سبعة waɗannan su ne martan mutum guda biyar ko ala ala da ake rikar abu a gane shi ta hanyar wa a ba'ihi da kuma lafiyar gabansa wa a kidali harakatihi da kuma daidaituwar motsinsa ko wato kaiwa da komowansa wa sharafi nasabihi da ɗaukakan nasabansa wa izzati kaunihi da kuma girma ko ɗaukaka na mutanensa wato shi wannan mutumin kowane wa karma arzihi kuma girman kasar da aka haife shi a ciki wannan duka ba ta da zabi a cikin yadda Allah ya ka wa yanhaqu bihi ma tad'uhu daruratu hayatihi ilayhi kuma ana yana rikuwa da wannan abin da darurar rayuwa take bukatuwa zuwa gare shi min juzaihi na irin abincinsa wa naumihi da irin baccinsa wa malbasihi da irin tufafin ɗaurawansa wa makkanihi da irin gidansa na kwana ومن كان da irin matar da zai aula wa malihi da irin kudin da Allah zai bashi wa janihi da irin matsayi ko aikata ko martabar da Allah zai bashi waɗannan duka sai dai mu gan ba wanda zai ce ga irin gidan da yake irin gidan da yake so ya samu ko yawa ko kuma sai wani bai aure zai amma bai san mata a ina take ba kaiwa tana fakwato sai Allah ya sa mata bukata ta tafi fakwato ka je kai aure wani wata zai aura tana da dubu wani ma da shi ya je maɗin hai amma babu a haifosu zai aura yanzu nan zai je ɗaura aura za a yi ta rike ta a ta rike ta har sai ya kai wannan shekarun ita ma ta kawo wannan shekarun eh ita ko ka haɗa ta da tasiri amma ka Allah ya rubuta a lamun baku dole ya jira waɗannan abubuwan duka sai yadda shari'a ko kuma yadda Allah ya kawo hukuncin haka za ta kawo kiran abin da Allah zai ba ka yanzu wani bai san yawan ƴaƴan da zai haifa kafin ya bar duniya ba wani zai yi talatin wani ashirin wani goma da kuma irin zuriya na jikoki da za su fito cikin zuriyar sa duk suna nan dantsab an rubuta a lahul mafuzu kuma duk rigimar da zai ba zai mutu ba har sai ya kai wannan shekarun ya haifi adadin waɗannan ƴaƴan su kuma wannan duka hukunci ne na Allah وأن تلحق هذه الخصام الآخرة بالأخروية يتوأنم وتؤدي إن سكن هي حكومة جاري أؤمن ذا العزيمة دنيا ثم تهدد الآخرة إذا أصد بها التقوى إذن يعني تطورا ألا تكون ستبني وقع حيا كامل الآخرة ثم ومعونة البدر ثم تكير وكاعد تنسى ألا تميت طريقها قد تعتجاء تفريق ونم هل تلاهرة وكانت على حدود الضرورة لا تكون سنة كان بيعتا كان ضرورة ترى يوا وقواعد الشريعة كما سنة كان دوكوتي نشري المسلمين وأما المكتسبة الأخروية أول da suke kuma tattalin su ake yi sai ka tashi ka neme su ko ka koye su ko ka abin wato kiya su ta hanyar kolo ko kwaikwayo ko ainihin wato a kokarin kwatantawa sannan za ta iya su a kokurawiya wanda su kuma amfanin su ya fi karfi a lafiya fasairul akhlaqil aliyya irin tabi'o'in nan madaukaka wal adab shar'iyya da kuma irin laduban nan na addini irin laduban nan da addinin musulunci ya umarni a aikata da duk suna cikin wannan tsari da kuma wannan fage na samun lahira da kuma samun wato duniya. Min addini kamar mutum ya zama mai addini wannan shi ne babban abin da zai wa mutum jagora zuwa da samun yardan Allah. Allah ce a hadisi sahihi Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته تركته عليه yake bawa na bai kusance ni da wani aiki ba wanda na fito fiye da abin da na wajabta masa shine wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liya'budu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi أنه لا إله إلا أنا فاعبدون wannan shi ne dalilin da ya sa aka halittu mutum don ya tsaye da addini wanda ilmi da kuma ilimi ilimin shi ma ya kasu gida biyu akwai al'ilmu fariri akwai al'ilmu muktafa al'ilmu nazari kenan ilimin fariri shi ma wani ilimi ne mai zaman kansa wanda mutum yake samun sa haka Allah ya halitta shi da irin wannan ilimin akwai ilimin da kuma sai ka je wanda ya iya ya koya maka fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun wa sin juriya shi ne ne juriya abin da zai zai take shi ne ki tsaya a buga a buga a buga ya tsaya a kan wannan hanya to ba kowa ne yake samun juriyar nan ba wanda yana da juriya akan harkar asiri wani yana da juriya akan harkar duniya ko a kudin juriyar da Allah yake ba wa tabbata da kuma haƙuri haƙuri Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab haƙuri wani ɗabi'a ce ta farai wacce Allah ta'ala yake ba wa waɗanda ya so daga cikin bayinsa su zama masu haƙuri masu jure kada su irin musiba ibn al-qayyim a cikin littafin sa mai suna madarij salihin yana cewa addinu misal nisfun fi sabri wa nisfun fi shukri addini bangare ne kawai gare shi ɓangare ɗaya na cikin haƙuri ɓangare ɗaya na cikin godiya haka ko dai Allah ya baka ya ce gobe ko ya hana ka ya ce yi haƙuri to duk ɗan adam rayuwarsa ba ta mutuwa a cikin wannan jiya ko a baka a ce ka gode ko a hana ka a ce ka yi hakuri wala ta ji da aksarahu shakiri kalilun min ibadi yattaqun wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون sun gama su haƙuri abin da Allah zai ba su sun gama su godiya abin da Allah zai ba su saboda haka haƙuri da godiya su ne ake bukata in an baka ka gode in an hana ka kai hakuri ka nema wa sabr wa shukr wal amali da taki ai aiki wa qul i'malu fa sayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alim al ghaib wa shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa zuhud da kuma zuhud wa shine gudun duniya zuhudu mutane sun ɗauki zuhudu shi ne saka ta abinci mai kyau saka sa riga mai kyau saka auri mace mai kyau saka shiga mota mai kyau saka zauna a gida mai kyau wannan ba shi ne zuhudu ba san san wannan ba shi ne zuhudu ba zuhudu shi ne ka titi ka lahira a kan duniya idan mace za ka hana ka bin Allah ka sake ka rabu da ita idan kuɗi za ka hana ka bin Allah ka rabu da ita duk abin da zai raba ka da lahira ka rabu da shi shi ne zuhudu amma dan mutum ya sa ya gaje riga amma zuciyarsa tana cike Allah san duniya kuma zai iya watsi da addinin Allah dan a baki duniya wannan ba zai zuhudu ba ne kura kan yi imamu shafi'i ya ga wani da ya gaje riga wani a ce masa zahiri ya yi duk mutu da ya ce hakkin su ya baka masa fa'ata fa innahu zainu rijali biha tu'azzu wa tukranu وبدأت تخشن في الثياب تواضعا والله يعلم ما تسر وتكتم فجديد التوبيخ لا يضرك بعد ما تخشى الاله وتتقي ما يغرم ورصاص التوبيخ لا يزيدك عزة عند الاله وانت عبد مسلم. إذا مسألة بعد تسمع kaduwa rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda biyo ne da gudu da dole da bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama to yake gudu shine kai aiki da abin da ya samu in mai kyau ya samu a karɓa a gode in bala'i ya zo a karɓa a hakuri akwai wanda yana da shi yanzu da Allah zai jarabce shi da babu zai ba Allah ne akwai kuma wanda ba shi da shi da za a ba shi yanzu zai ba Allah zai na son Allah ne saboda salon ya zo kan ne bi babu sai ya tsara ya tunda babu duniyar nan sai ya addinin nan to wani kuma yanzu addinin sai da ya ga an tsaya tashi an kare tashi sai ta ha sai da ya fara jin haushin Allah da ya halitta shi yana da ya ba addini ai kun ga manzo Allah ba mu labarin wasu mutum uku wanda suka da na kasar halitta sai yana da kowa sai yana sai kuturu ne sai makaho ne ita zai dan na Allah ka sauka ya amma sai Allah ta'ala ya so ya nuna wa duniya cewa ba kowa ne ake ba shi gode ba ba ko kowa ne ake hana shi hakuri ba Allah ya ba su duniya biyu da su su suka samu ba su samu duniya ba suka samu duniya suka ba Allah makamar da kaɗai su jaraba a cikin ba haka ne don haka duk halin da Allah ya ajiye ka to ka dinga kallon nan haka da kai an je a harkar duniya ne wanda shi ne zuhu sun ce ka lahira a kan duniya musamman in sun ci karo ga wani aiki in an yi da za a samu duniya za a rasa lahira to in taba kuna lahira ai ku ukuruna alhayat ad-dunya wanda shi ne zuhur wa tawadu'i da kankan da kai ku fassar ma da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi zuhuri da yake fa izhad fi dunya yuhibbaka Allah wa zahad fi ma inda an-nas yuhibbaka an-nas yake ka nisanci abin da ke ka nisanci duniya sai Allah ya so ka ka nisanci abin da ke hannun mutane sai mutane su so ka ka nisanci duniya ba yana nufin kakka nemi abin da za ka ci da abin da za ka sha ba a'a kada duniya ta raba ka da Allah shi ne abin da ake nufi wanda duniya ta raba ku da Allah wal afu da rangwani a mutum abu ya yafi ya nuna ba damuwa a zuciyarsa wal isha da kamewa walji da baiwa ko kyauta ko alheri wacce za'a da ƙarfin zuciya da ƙarfin hali da sadaukantaka wal haya da kunya wal muru'ati da mutunci wal da kawaici ko kamewa wal su'udat da kuma bin sannu sannu sai da mutu abu da gaggawa a yi a gama irin sai da na'umar an kuma ba abu a sannu irin sai da na'usman da haka kowa da yake halittar wani wakar a natsuwa nutsuwa wani rahma da tausayi wa husnul al'adadi da kuma kyawawan al'adu masu kyau na ɗabi'u wani ma'ashara da kira zama da mutane wani za ka ga a mace mutumin kirki ne amma ne ki da gida sai ki ci iyalansa wani yana zaune lafiya da iyalansa amma ba a jin daɗin zama da ke a wani saboda haka iya zama da mutane da iya zama da iyali da iya zama da yara da ba kowa haƙƙinsa haƙƙin makoci haƙƙin gida haƙƙin waje haƙƙin kaza to ba kowa ne yake wannan ba sai wani sai ya kula suna ba a kawace ha da kuma ɗabi'o'in irin ɗan uwan waɗannan halaye din وهي التي جماعها حسن الخلق كل مثل تكرا فأتي سوى ينادى حسن الخلق ينادى كاواوا هل السيئو وند قوة جنده فهنا قوة لكي هذا ولا من بخبر إلا جينا لنقول ما بينا دلوا كل كمينا للتوسع كما من تكرا لبائي بلاي كما رأى يوم yanzu abin da ke mutu zai ma afuwa yana da wannan amma ba da kunya wani kuma ga shi da kyauta ga shi da alherin ga shi da komai amma kuma kai da ƙarfi in an zo maganar ƙarfi sai a rara ta da gudu ba ruwan ka kuma shi abin da zai iya ke na a rayuwarsa ta duniya وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة irin waɗannan ɗariɓoɗin ma akan samu wani Allah ya halitta shi a haka shi tun da Allah ya halitta shi da kunna ne shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya wuce abu sa wani mutum yana ma dan uwan sa wa'azi sai kun da tayawa kadin da su saka yace da'amu fa innal haya'a min al-iman dalil shi ai kunna tana da cikin imani kuma ta zuwa suke tunye mutum fada sai ta ce kunya siya sai ta ce kai kunya kunya ka kunya alheri kunya ta kan hana mutum ya aikata abubuwa da yawa a ce kunya alheri ce bai kamata a ce mutum kunya ta ta yi yawa da yanke ba sai nan ga ta fita daga haddin kuma abin ya zama wani abu daban kuma ya fita daga ka'idar kunyan ma wa aslin jibillati li ba'd an-nas wani ta kan zama asalin halittarsa akan haka Allah ya halitte jahili ne harauci ne shi ke nan haka Allah ya halitte wa ba'dhum la takunu fihi fayaktasibuha wani fa da matsoraci ne sai ya zo zama jarumi daga baya saboda ya koyi jarumtar ko an koya masa ولكنه لا بد ان يكون فيه من اصولها في اصل الجبلة اما لا بد يزما اكن توشن اكن ابن yana da dama ɗan ƙarfin hali a zuciyarsa kafin ya koyi wannan shi ubatin yana da wani yanki a asalin halittarsa da Allah ya dama yana da ɗan jarumta sai ya ƙarfafa ta za'a yi amma kwata kwata ba shi da jarumtar to da zai koyi ta kama ta mu'allimu hu insha Allah ta'ala wa takuna hadhihi al-akhlaq dunyawiyatan wannan tabi'un gaba ɗaya za su iya zama na duniya ne kibalan murabbiha wajhu Allah wa darul akhirah idan ba a da fuskar Allah da ita ba ba a da gidan lahira da ita ba walakinnaha kullaha wa ma'asi sai da dukkaninta abu ne ne wa qaba'i kuma abubuwa ne na martaba don an same su ake samun martaba da daraja da fifiko duk su fake a tsabar ukulu salima da dukkan masu hankali sun yadda waɗannan ɗabi'o'in sukan zama amfani ko alheri ga mutum wa in yakhtalafu fi mujibi hukmiha wa taqdiriha inda yake sun saba shi abin da yake tabbatar da kyan naka da kuma martaban naka menene in ka a ciki zai zama martaban ta iya za ka yi in ka amfani da ƙarfin ka inda ya dace zai zama amfani in ka amfani da ƙarfin ka inda bai dace ba sai cutar da kai in ka amfani da kunyar ka inda ta kamata a cikin ya sai kunyar ke maka amfani kamar yadda معنى أي تكتب نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين majalla da mata har kwarai su ne matan madina wanda kunya da ta ana su su kawo hijabun su su zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam su masa tambaya akan abin da ya daure musu kai a cikin addini ba haka nan sai na umar yana cewa la la ta'allamu al-ilma mustahil aw mustabbir mutum biyu ba sa karatu da mai girman kai da mai kunyar tambaya ba sa karatu shi ne asalin jahil girman kai ya sa ba za ka nemi ilimi ba kuma kana jin kunna kasa mai tambaya a yin dariya tsarin ba jahilci ba sai mutum ya zauna da jahilcinsa kuma ya je shiga wata Allah ya kiyaye الفصل الاول ختام الكمال والجلال هذه لو انت كاد درجة حتى لو اذا انت باو مثل سوء جنة فامتك ثم يسام درجة هذا القاضي اذا كانت ختام الكمال والجلال ما ذكرناه اذا يكتب شيء هذه لو انت دمت امتا ابايا sune ake kira tagogi ko ɗabi'o'i ko halaye na cika da girma abinda muka tambata a baya ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها كم كان سامو ايه ده تكون يكن سامو او كتا ان ينا ده ايه ده ذاك كان مسلم امانه ne انت هو راس سما امانه yan so ce ga zaka amma wanda sun amana ana amana sai ka kuma bi da Umar a sai sayyidina Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal cewa wa ya kamata ya zama shugaba mutum ne wani gashi yana shan giya amma kuma baya zalunci wani kuma gashi yana tsaye da sallah baya dukkan laifukan da ake gani amma kuma in kuɗin jama'a suka shiga hannunsa ba sa fitowa to in an ce a zaɓi shugaba wa za a zaɓa to yi na a wannan ahmad bin hanbal rahimahullah yace wanda laifinsa ya shafe shi a kan kansa amfaninsa zai gane al'umma shi za a zaba a kan wanda amfaninsa zai tsaya a kan farsa sarrinsa ya gane al'umma da baki a wasu na kai ko mutum ya samu ɗabi'a biyu kawai a cikin waɗannan ya samu ɗaukaka in yi tafa ƙadlahu fi kulle asiri in ta dace da shi a kowane zamani in ma min nasabin ko ya samu nasaba ko jamalin ko ƙaye ko kyau ko ma'ani ko na ɗabi'a ko kuwatin ya zama yana da ƙarfin hali ko ƙarfin jiki aw ilmin yana da wata ƙwarewa a wani fanni na ilimi aw ilmin yana da juriya da dauriya aw shaja'atin ko yana da daukantaka da ƙarfin hali aw samahatin ko yana da rangwani hatta ya azuma qadaruhu sai ka ga da wannan ɗabi'a ɗaya darajarsa ko matsayinsa ya ɗaukaka a duniya sosai wa yudrabu bihi al-amsal ta abin da buga misali da shi a kan wannan ɗabi'a ta wa ya taƙarraru da hudun wasu bizalika har ya zama ya shahara da wannan suna akwai da suka shahara da kyakkyawan littafi a kai a kan sun zamanin jahiliya kamar hatimu sa'i ya shahara da kyauta tun a zamanin jahiliya ake buga misali da shi ake dukkan kasa bata kai a hatimu sa'i ba wanda ta san yakan tura bayi yake kowa ya je tsaya bakin hanya in ka samu ba ko ya zo gida na ya ci abinci kai kuma na yan taka ta zama ɗan. Kabiri, ko baban addini, alhaƙi misali, ya shahara shi kuma da kyauta, har ana buga misali ne. Akwai tsokoki da yawa da ake bawa a kan abubuwan da ya na bajin a ɓangaren kyauta. Akwai kuma wanda ya shahara da cika alƙawari, har ana buga misali don suka yi cikin albarakatul wadiha ya kawo babu irin waɗannan da suka shahara da abubuwa da yawa ake buga misali da su a cikin larabawa akwai wanda ya shahara da tokan in an tashi buga labarin toko sai an kawo su ina an ce ya samu ya siyo tokan samara ya siyo ya riko ta haka a hannu ka ka tambaye shi nawa ka siyo to yana so ya nuna ma wancan da hannu sai kawai ya saki kan gaba da ya haka ya nuna an ya haka hakan da zai kawai sai abin suka kayi su wai na ko kuma ya haka da biyar ko kuma za ga hakan kawai sa ɗaya ke ne ya mu don suka suka gudu to kaga wannan soko ne to ana in an sake labarin soko hakan buga da shi akwai kuma wani tsamma'u shi kuma a wajen tsammani da sa rai ce in da ka sa hannu a cikin ya din da kuke ke wuce a wani da abu za ka bai har sai ka da gida shi kuma da haka ya shahara har aka san shi da wannan ɗabi'a idan hakan an tashi buga misali ko a buga ne to kowanne akwai irin waɗannan suna nan da yawa waɗanda suka shahara akwai wanda ya shahara kuma da rawa har littafi aka yi mujallabi guda sunansa al-bukhala na jahi wanda an ce akwai wani gari saboda tsabar ruwa kowa ba ya kunna fitila saboda kan wani ya ga hasken wani to sai aka yi shawara a ƙarshe aka ce to a dinga haɗa kuɗi ana siyo mai ana zuba a fitila baya ɗaya kowa kuma zai ba da nasa kuɗin wanda a daren bai ba da kuɗi ba to sai a samu hankisa a sauye wa irin su hankali da waye ba zai ga hasken mutane gari ba. Don kuma suka ji labarin bako za su sa mutum hudu daga gindin cikin yadda aka tsaya abinci zuwa mutum kilomita kamar daya an sa mutum hudu da ya hango ba ko cewa min na farko isara shi na farko cewa na biyu isara to aka na hango ba ko shi kuma na uku cewa na hudu isara to na hudun yana gindin tukunya to ya tukunyan ma ainihin wato a ɗaya ruwa a kake ma an yi rawa ruwan sai a ce waye ke jin fitsari na samu mai jin fitsari sai zai yi fitsari a murhun ya kashe wutar sai a ɗauki kunya a sa a ɗaki sai wa ko ya tafi tukunna. Irin wannan hannun tashi aka yi mai suna a kabarun hamsa wal mutafali wanda ibn Jauzi ya rubuta labarin tokaye da kuma takarkaru. Tokaye da takarkaru aka yi shi a An ce ya sa da sallah ya tabbara ya fita tsaron Allah yau ana sallah ko ba yana wajen karatu shi yana wajen da shi kaza ya ce yana aikata kaza sai kawai yau yau ya ce yanzu ma azumi nake yi amma ta ba ci ko masa wani abu da ba sani to irin wannan suna nan ainihin wato da yawa wanda mutane suke sahara da su ko dai na kirki ko marasa kyau hatta ya azuma qadaruhu wa yuzrabu jismuhu al-amsal har mutum ya ɗaukaka ko ya girmama har a dinga buga misali da shi wa ya taƙarrara lahu bil waqti akwai uqala'ul majani wanda su ko mahaukata ne ana ganin su mahaukata amma su kai magana da saba ba su hankali mamaki su mu ji aka lissafi a kansu ukala'u manzani ma'aikatan da suke da hankali ma'ana wani ma'aikaci ne ya zo wata kalma sai duk masu hankali suka tsaya suna tunani haka ne ba kuma shi ma'aikaci ne to kuma an yi littafi a kan ma'aikata ne amma suna da wata baiwa kuma kuma suna da littafi wani waɗannan kashi da duniyar waɗannan abubuwan za su gamsu da yawa waɗanda zai ba ka mamaki ويتقرب له بالوقت بذلك في القلوب أثرته وعظمته حمس يا جماعة وتكاثير لجرمة يا ثبت أجريش بسفن تاجد وانا تبيعة أتكون ذكاتا mutane suna ganin girmansa ko suna jin ɗaukakarsa da wannan abu wa huwa mundu surin khawani rimamun babi bawani tun zamani da ya wuce ya riga ya zama rubutun kashi ya ma wuce babu shi a duniya yanzu amma an faɗe shi ana faɗar abin da ya na zarunta ko na sana'a irin waɗannan sun alƙirin su imra'ul kai da suka shahara da jarumta da kuma abin nan irin su antar da sauran bisa bin sadda sauran waɗannan sun a zamanin jahiliya aka yi su amma har za a kai waƙoƙin su ana buga misali sun faɗi wasu abubuwa na fasaha don haka hakan ce wasu tun kafin musulunci suke har yau a cikin littattafai na adab akwai littafansu da aka waye ake karanta saboda sun faɗi maganganu na fita yanzu kamar imam al-qaisi da yake cewa falau anna ma as'a bi adna ma ilkati fakani wa lam adlu qalil min al-mal walakin ma as'a li majad mu'akkal wa qad yudriku al-majad al-mu'akkal amsal kada misali ya buga duniya ita da a ce muna na fito ne don neman wani abu ɗan kaɗan don neman wani abu yake to da ɗan kaɗan ɗin da nake da shi ko na samu a gida da ya ce sai ce na fito ne don neman girma tabbataccen girma kuma irin mu masu girma su suke samun irin wannan girma a ta faɗi bi ran ma a jarba dunahu وأيقن بأن لا تتأني بخيفها فقلت له لا تبت عينك إنما نحاول الملك أو نموت قد هذا kafin ne a zamanin jahiliya amma ya faɗi maganganu masu fasaha wanda ba za a wuce ba har duniya ta tashi ana nan ne amma ban nuka bi azimi kadari yake to idan har mutum ɗaya zai shahara da wata ɗabi'a ɗaya mai kyau a dinga buga misali da shi ko ya shahara da wata ɗabi'a mara kyau a dinga kawo shi a matsayin misali to ina kasa kuma ga mutumin da maniji kama'atihi kullu hadhihi al-khitam ina ga wanda dukkan wani abu mai kyau yana da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ma la ya'khudhuhu adl abinda kirda ba za ta iya tattare shi ba yayi karin mawa anan a shiri wa la yu'abbiru anhu maqalun fada fadin fada rubutawa ko fada ba za ta iya fassara ko bayyana adadin wannan abin da yawansa ba wala yanalu bi kasbin an ba shi abubuwan da ba a samun su ta hanyar tattali kawai abubuwan ba za ka iya samo shi ba a gare su wala hilatin ba ta wata dabara sai dai ka yarda annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkan wani abu da Allah ya halitta daraja dole ka yarda da wannan illa bi takhsisil kabiril muta'al sai da kebancewa Allah ta'ala mai girma wanda yake mai daukaka min fadilati annubuwati kamar darajar annabta wannan wasu daraja ce da aka ba da ɗan uwansa annabawa to ko a cikin annabawa Allah ya ce tilka rusulu fadalna ba'dahum ala ba'd hatta a annabta annabta wani ta fi annabta wani kuma annabawan sila sila akwai waɗanda suke ulul azmi dan ta sila akwai kafan sila kuma haka ce annabawa daraja daraja kamar da sahabbai kuma daraja daraja haka waliyai daraja daraja ne akwai manyan waliyai akwai makasaitan waliyai akwai lokan waliyai waliyan ne amma lokan har kuma a zama wanda shi ba a ma shi da hadiƙar da za a ce masoyin Allah ne ya zama cikin abin nan addu'a wa risala da bayar da manzanci ita ma daraja daraja ce wani annabin za a aiko shi iya garin su ko iya lokal gwamnatin su ko iya state su ko iya kasar su wani kuma a aiko shi duk duniya kamar wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga anan daukaka hudu ce ta tabbata wanda ya aiko shi da shi da aka aiko da abin da aka aiko shi da shi da waɗanda aka aiko wa to annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya aiko shi da Qur'ani da Sunna shine safa shine ne kawo safa da duniya domin shari'a manzo Allah ta fi dukkan sauran shari'u da Allah ya aiko da abubuwa hudu na daya al-qulub khalida ce shari'ar da wahamiya ce har zuwa ta shi al-qiyama ba ta canza ba ko ne zai canza ko an yi aiki da ita ko ba aiki da ita ba tana nan cikakkiyar ta na biyu al-qulub wato ta shafi rayuwa gaba daya ba abin da Allah ya rufe bai magana ta ba shari'ar musulunci ta hanyar bayyana shi karara ko ta hanyar ajiye wata ka'ida da zai shiga ciki shine al-sumur al-qulub was-sumur sannan na uku sana'iyatu hali kulli zamanin wa makani ta dace da kowane guri ta dace da kowane zamani in an yi shari'ar musulunci a Najeriya ta yi daidai aka kai ta tana ma za ta yi daidai da tanawa in an kai ta Indiya za ta yi daidai da Indiyawa in an kai ta Amerika za ta yi daidai da Amerikawa ba ta baka ce wace ba ta farare bace ba ta abu ta ta ko ina ce a duniya duk da ta tabbata ta za ta yi daidai da mutanen gurin sannan abu na hudu as-suhula saukin ta shari'a a shari'a Allah saukin ta yana da yawa akwai sauki a cikin shari'a wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj to da wannan abun da shari'a manzo Allah ta fi dukkan sauran shari'a to an ba shi wannan sallallahu alaihi wasallam kuma aka aiko shi zuwa ga adadin mutanen da ba wanda ya san su sai Allah walkulla da kuma badaɗantaka da aka ba shi an ce duk duniya ba wanda Allah ya kirawo kale dinsa in ba annabi Ibrahim da annabi Muhammad ba a cikin alƙur'ani ya ce wata kaza Allah Ibrahim kalila zan ya bamu labari ya ce inna Allah hatta kaza ni kalila kama takaza Ibrahim kalila wal mahabba da kuma ƙauna a ce ana ƙaunarsa Allah ya ce yana kaunar ka yana da bambanci da kai kace kana kaunar Allah domin yanzu kai ka ce kana kaunar Allah to amma ina Allah yake kai yana kaunar ka za ku gani amma ka dauko alqur'ani Allah yake inna Allah yuhibbul tawwabin sai ka zama mai kenan cikin tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarki tsarki kala biyar ne sai ka haɗa biyar din Allah zai so ka na farko ƙarfin akida ka cire shirka da munafunci da kafirci da bid'a daga zuciyarka ka ƙarfafa zuciyarka daga duk wata ɗabi'a mara kyau na biyu ka ƙarfafa gabanka daga aikata laifuka ba ka zina ba ka shan giya ba ka gada ba ka zina ba ka luwaɗi duk wata ɗabi'a da za ka bata da Allah ba ka yi ka batira da fada'i na uku ka ƙarfafa jikinka daga ƙazanta ka yi alwala ka wankan jaraba kuma ka wanka na sabulu ka tsarkake jikin da gaban ka shafe shi da mai za ka iya sannan na hutu ka tsarkake tufafin ka wasu yaro da mafaki rigarka ta zama ba ka zan ta ba da shi ana da jaka sannan gurin da za ka zauna da inda kake makan ɗinka ka tsarkake shi wannan shi ne tsarki biyar duk yana komawa cikin abdaharatu sakarul iman to kaga yuhibbu sabirin aka zama cikin sabirina mun taɓa wani research muka duba alkur'ani gaba ɗayansa muka duba duk wanda Allah yake so da wanda Allah baya amma ba alaka sai da amma ba alaka ba sai ka duba kai ma tukun na ka gani kana ba su wanda Allah yake son Allah yake la yuhibbu kaza la yuhibbu wa la yuhibbu wa ba na son wa ba na son wa to wallahi wani shi kadai tukurkun da Allah baya so yana ka da Qur'anin ta duba inna Allah la yuhibbu kulla muktalin kafur to yana لا يجب كل حوان يجب أبو بكر لأنه صلى الله عليه وسلم يقول له حوض شيء كيف الجزء كيف بريد يقول ده محمد كيف عيسى هكا باب ولي يوكب حوانك بجرجة أو جرح الله كمان أمين كيف كان تبراكة الشمس النبي يهوك أخطأ في الله والمعراج جزوع كما تجي تأكل أو تجي تجي تبقل والبعث الى الاحمر والاسود كما يكون جوا ده بقى سيده فرعي والصلاه للانبياء دليلا كل هو النبوه والشهاده بين الانبياء وكما سيده ده جه تكامل النبوه والامم ده الامه ترانا القيامه والسياده ولد ادم وكما سيده كان ادم انا سيد ولد ادم ولا فخر ولله الحمد da tutar godiya da za a ba shi ranar alkiyama wal bisara da aikoki da bisara da aljanna wal nidara da jan kunne da gargadi da wuta wal makanatu inda zil da kuma matsayi da yake da shi mai girma a wajen Allah ta'ala na abokin al'ar da ta'ati da kuma wasafa shi da aka yi da biyayya kuma wal amana da kuma da aka wasafa shi da amana wal hidaya da shiriya wa rahmatin lil alamin da kuma aikon shi rahama ga mutane wani fa'in riba wa su'uli da kuma ba su yarda da fata fatan da yake an bar wal kautar da ba shi kautar kautar wa sama'il qawl da jin magana sa yana magana Allah yana ji kamar da ya faɗa a cikin hadisin Isra'i yace kan kuma wasta tukaffa bautan kurba wa islamin ni'ima da kuka ni'imar ka da kuka masa ni'ima da Allah ta'ala wa yutimmu wa yutimmu ni'imatahu alayhi wal afu da afwan da Allah ya masa amma ta addama ma ta akara wa tarku sabr da yayi da tsaddinsa da yayi da wanke shi da karfafe shi da tsaftace shi yadda aka zo da mala'ika tun yana yaro aka tsara kujinsa aka sa ruwa aka wanke shi aka cika shi da imani da gaskiya sannan kuma aka sake tsagawa aka wanke lokacin da zai tafi Isra'ila وضع الاسر بقيت من زبان الامة ورفق الذكر بأوكس درجة وإزة النصر بصوبات مأوكس النصر ونزول السكينة بصوتين قوى الشمس بشان الامة والتأييد بأرجع رب الله يمسك الملائكة وألقوا ملائكة وإنشاء الكتاب da littafin da Allah ya ba shi wal hikmati da hikma wa sab'ul makani da kuma waɗannan sab'ul makani da aka ba shi wanda mun ce su wata fatima ne a fasarori guda uku da muka karanta a baya al-qur'ani al-azim da kuma qur'ani mai girma wa tazkiyatul ummati da kuma yadda Allah ya tsarkake al'ummarsa ya ba su ainihin wato shahada ta ƙarfi والدعاء الى الله da kuma kira zuwa ga Allah wa salatin lahi ta'ala wa mala'ikatihi da salatin da Allah yake masa da mala'ikunsa wal qatl bainan nas bima arahu Allah da kuma hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ta'ala ya nuna masa wa da'il isri wal ihlal anhu da kai cewa al'umman ta kunci da dabaidari da kuma mai kadai ko kulli na zafin shari'u da suka gabata su aka sauƙaƙa musu a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qatl bismihi da yadda Allah ya rantsa da sunansa wa ijabatu da'awatihi da yadda Allah yake amsa addu'arsa wa takmimul jamadat da yadda yake magana da abu marani kuma sannan abu mai magana da yadda yake na san wani dutse a haka duk sanda zan wuce yakan yi min sallama dutse ne amma sai a ji sallama da annabi saboda mu'jiza والعجل أولوا مرسا وكما جبودي كما سنو مجانا لكي هذا كل جيرو كعبيتي أنه صلى الله عليه وسلم يأتي دون كنبو إلا أكي سوى راقما شاب ومي أقول يا جيد كن النبي يا أبونا كتنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أنجما سيكي وعيد يراقمنا راقمنا كان جيكي جاء من جيكي كاوك على ملنكا سوى كانت يتفا كايمة كذا كايمة كذا كايمة كذا mutumin na ga annabi da yana kuma da shi da raƙumin kuma da annabi yana ba shi labarin har abin da aka kazu kafin su shigo kan ba sai kuma annabi yi min izini in maka sujada sai annabi ya ce ai ba a kowa sujada sai Allah da zan umarci wani ya yi wani sujada ma da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada amma ba a kowa sujada sai Allah hakkin Allah ne shi kai mutumin abin ya ba shi mamaki kuma wanda ya je ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an ce kai annabi ne ce kwarai to me zai ba da shaida yake da wata rukiya ta ne ta kira sun ne ce wancan mutum yana ta dan bai ma ga annabi bane a lokacin shi ne ta iskilance kuma kamar da zai yi ba abu yaje ko zai ce wancan mutum yana ta to ga rukiya ta gurgi da ta san ta dama ta san ta hagu ta san ta gaba ta san ta yamma a ce kana jirgin da jijiyoyinta ne da ke cikin kasa ko ba ko ake tsince ba ko ake turo tare da jijiyoyinta gaba daya sai kawai da guri ya tsarje dukkan ta turo daga ciki ta dawo kai sannan ta ga kirruru ta zo gaba da sallallahu alaihi wasallam sannan ta ta ga kirruru ta koma ta koma cikin rawun ta jijiyoyinta ta koma ta kafi sai ta ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah ta ga ni wannan duk muka je babu mu'ujizoji suna nan mun tarin kafai a kan mu'ujizoji kawai insha Allah muka zo babu wannan za mu faɗaɗa bayani za ku ji mu'ujizoji da ma wanda ma kuma wasu iya da taɓa juna da wanda suka taɓa ji kuka manta da wanda kuka juma kuka kenan ko wanda kuka ji kuka manta da wanda kuka taɓa juna da wanda kun ji ku ƙara ji da wanda kuke saka a kan ingancinsa ku ji yaya ingancin ba su yake cewa ya inganta da duk za a yi bayanin su yadda suke in sha Allah. Wani ujji wa illa in mauta da raya matattu matattu fiski kama nan duk wanda bai amshi saƙon manzan Allah ba matattu ne. Don haka jiya manzan Allah da saƙon sa raya matattu ne. Wa ikimari sunni da jiyar da abin da yake wato a mara ji a jiyar da shi ya ji ومنع الماء إذا قدر هو تحملك من بين أصابعه وتكسير القليل بأبدان كأن زمن اليوم كما أبو كل من دعك يا أجدام أبو طلحة رانا بسك أيك الجلل حتى ترى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رقع مسيا ألا أبنك أما رجل إسيك سيدة عبد الباب هذا تذوق تكيك أيك Kuka ga wani mu ne yanzu don mu ta akwai wannan shawara ce in kan yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanar ma kowa a tafi gida a a ci abinci haka za ku kara abincin ɗan kaɗan ne yake ta a kai ta tukunya yake ba ta ta kusa ta tukunya ke na yanzu yake ke a cikin tukunya haka dinga ɗebo nama haka dinga zuba miya haka dinga gawo girafa sai da kowa na gurin ya ƙosa amma da kare da bashin da ake yin baban jabir shi ba ta tsince da jinin a kwando yake ta a raba ke na yanzu ya addu'a ana gado ta kwando biyar ba mutane suka zo masu bin salayi wani mai kwando da kwando ikirin a biyarki dubinan da yake bin baban jaji aka dinga layi kowa sai da aka auna masa da dino aka biyarki amma da dino biyar biyar da cikin kwandon to wannan duka suna nan a cikin mu'ujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kam ko abin da ya faru a cikin sunan madarimi wanda aka ballo wani sahabi ido Abu Qatada aka ballo masa ido idan yana rinto yana rinto haka kwayar jijiya ce kawai ta rufe ta gama rabuwa da cikin ƙuda abin da ya rufe ta jijiya ɗaya ƙwayar tana rufe ya rufe ta aka yi taho zafi ga jini yana farara sai annabi ya kama ƙwayar ya ɗauka tsinke masa za a yi ya ya ɗan ji zai sauke da rayu da ɗaɗe sai annabi ya murza ta sai ya tura ta cikin ramin sai ta koma ba nan da izu jingina abdulsalam ya ce mu izu da jiki a haɗe na farko mai yadda ƙwayar ta zauna ko ba ta gani ma ya hana shi a gani su sannan an mai da ƙwayar ta koma yadda take sannan kuma ganin ta ya dawo har daga baya in an tambayi abu ƙasa da wai a wani idan abin ya faru ke to na na manta ko wannan ne ina jin ko wannan ne ya manta da wani ido ne abin ya faru ba wani bambanci yadda yake haka ya dawo noma to wannan duka Allah ya aiko shi da waɗannan ƙudurobi ne domin ya tabbatar da gaskiyar da abin da ya zo mana da shi su ne littafin Allah da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan kuma mu ji girman sa mu ji ɗaukakar ta azu da yadda ko mu ji su mu koyi sallallahu alaihi wa sallam. وتفسير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الاعيان بجيل ابو وتداوس ابو ودمم والنسل بالرعب da kuma ba shi wato taimako da aka yi da turbi ta makiyarsa idan annabi zai kai masa hari tun wata guda gaban sa zai fara faduwa ba a faɗo da wai kike alawar nasara idan mutum ka gaban sa ya faɗi ka gama ne kuma al'ummar ta ma suka su kenan yanzu shekaran jiya nake ji cewa an fito da wani bincike a america watan jimin ɗa'ida ya su kai hari haka yanzu yana ta janye kuɗin ka ana ta rike kamfan duka idan a jirgin ta tsaya eh an sa a wani duka kawai labari aka ji amma duniya ne ba wani tsirawo alal gani da Allah ya ce in kayar da shi abubuwan da za su faru na dangi su kansu waɗannan wato littafi ake mai zaman kan abubuwan da Allah ya in kayar da annabi tun da su zo da wasu za su amma kuka hajiya annabi yana kwanta a gidansa sai tashi sai yi mulki suke yin ke faruwa yake Allah ya nuna mun al'umma ta sun hau ruwa jirgin ruwa a ƙarshe kuma suka yi suna taka ruwa suna tafiya a kan ruwa kamar yadda sarakuna suke zama a kan kujerun sarauta cikin nutsuwa haka suke taka ruwa suna wucewa wasu ma ya ƙarya cikin al'umma ta kuma su suke yana cewa ka roƙa min Allah mai sani a ciki to sai biyu ya tashi yana mafarki ne to sai kina cikin na farkon lokacin ma'auriyar wannan abin ya faru an kai hari aka rasa jirgin ruwa wasu habbai suka addu'a suka taka ruwa suka yi wannan ma ta sanar sun ji wani Allah ya ta musu da ruwa sun taka da mu ba da mutsira ya ala ghayb wa zulmul ghamam da yake jirgin ya ce masa wato in wasu yana yaro wanda wannan iskar mun karanta ta ko za mu zo kanta ma insha Allah a kan gaba hadisin yana nan tabibi da isnadin sa ibnu kafir ya fitar musu da isnadin sa a cikin littafin sa na al-bidaya wa nihaya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro sun tafiya sai aka ga zai gudu duk inda yabi jirgi yana bin sai ne masa imma kada ta mamaki tun da lokacin ba a san annabi bane amma yahudawa su sun gani a littafin wanda da yahudu ya kirawo kakansa abin da dinsa abu talib abin da kanin babansa ko babansa yake masa wannan yaron ka bai da shi gida alamomin annabta suna da wani a kansa yahudu kuma sun sani idan suka ganka a kan za ka kashe za ka fara ka kamar da su gida wani ranar da ake kiransa bahira hannun kisa tana nan sahihi ya ce mun zo za ku ji isnadin da yadda suka isa Allah wa tasbihul haka kuma yake tsakuwa su dinga tasbihi a hannunsa kayi a hannunsa kayi a hannunsa yana abu wata da sai na umar da ibrahim alam da kuma ainihin wato wato warkar da raɗaɗi ko zauji ko rashin lafiya wanda shi ma a kari ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan koma an salli Allah an aje kan tabbata ana duka wa marasa lafiya suna ta kamar yadda kun karanta a bulugu maram cikin bawul lida cewa na na asuba take ki za a ɗaukar Allah ya salama ko marasa lafiya da mai ciwon ciki da mai ciwon kai da mai rarrafi da mai zoji da mai ɗaya da mai kaza gaba ɗaya an tara su aka tsoma ta cikin ruwa aka girgiza aka ba mutane suka layi kowa ya tafi wani sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin da yake mara su hadisi ne sababin sa akan to kun ga amma ni ga annabi sai aka fi kawai sallallahu alaihi wasallama suke da wannan mu'jiza dan kada ka je wani da dauko rigarsa ta yi dauka ta yi annaki ta yi da shi ainihin ma ko ka je ka ka kuma ka je wani kika mara wata wata irin cuta ta kama na gani amma da gida da kalara ta kama wannan har ta fi ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kan sallallahu alaihi wasallam annabi dai alwala ya rage yawan alfakarta wannan yana duba yana duba a jikinsa wannan yana waka wannan yana safa wannan yana kaza aka fito ne kamar da ya tabbata a cikin sauran bukari da mutum ko ta wani yazo yake ka na shiga garuruwa na ga sarakuna duk da inda ban je ba ni ban ga mutum da ake girmama haka na wannan abu ne aka tura da zan tura da zai ta sabai kamar ta cikin yake dan yi jira suka nan lura da umarni da zai dula a ido da samu da yake lafiya to shi ne yake cewa ka na je wajen sarakuna iri iri amma ban ga mutumin da ake girmama shi kuma shi wannan bai dame shi ba ma kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wa la ismati min an-nar da ba ki kariya daga sharrin mutane Allah ya shiga ko ina kai wa ajiba alhamdulillah safi wallahi ya asmuka min an-nar ila ma la ta'awihi ya awihi muhtafil wanda mai tattarawa ba zai iya tattare waɗannan gaba ɗaya ba wa la yusitu bi ilmihi illa ma nifahu zalik ba wanda zai iya haɗe ko ya kera ya ko ya kirje ko ya kididdige ko ya tsare wannan abun da ba ɗauki wanda ya ba shi abun shi ne wa wani fabbilu zuzuhi da wanda ya fifi tashi da wannan sun shi ne Allah la ilaha gairuhu da wanda ya cancanci abota masa da gaskiya sai Allah da ya ba wa annabi wannan daraja ila ma adda lahu fi daril akhirah da kuma abin da Allah ya masa tanaji a lahira wanda ba wanda ya san sai Allah min manazilil karamah kamar irin masauki na karam karshen koli-koli wa darajatul kudu da darajoji na ƙarfi da tsafta wa maraki da sa'adu ko martaba martaba wato promotion promotion na daraja da ɗaukaka da arziki wal husna wa ziyada min ladina ahsana al husna wa ziyada allati tasifu dina al usuli wanda an kira za su fito su gajiya su fati akan ta waɗannan abubuwa wa yuharu duna idrakiha alwahm shi kanka zato da kokarin fahimta alwahm shi kanka zai rinde ba tare da yari shi zurfin darajoji da matsayi da girma da ɗaukaka da Allah ya ba annabin sa ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم wannan yake assalamu alaikum malam don Allah ne ne hukuncin sallar asam sallar tarawih ko sallar da ake yi a siyamun laili ko siyamun ramadan tana da falala annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda biyu tsaya ramadana imanin yana mai imani da Allah da ya sa shi wannan aikin wa hatta haram yana da neman lada Allah ya ba shi lada ya tsare shi azaba ne da wannan niyya gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa akwai falala da yawa da suka zo akan wannan kuma da adadin rako'i da malamai suke ta bayani a wanda ya koma cikin littafin da aka wallafa akan kiyamun laili ko kiyamun ramadan za ka samu dogon bayani wanda zai gamsar da kai insha Allah wannan yace assalamu alaikum don Allah malam menene matsayin salatul haja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko yayi umarni da ayi salatul haja kamar yadda ibnu majah ya kawo kalma kaho ba ya zo wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ya rasulullah ido na ya makance ina so ka roƙa min Allah ido na ya dawo in da gani sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake to ko kana so ai maka addu'a an yi ka hakuri to shi dai da za a yi masa dai addu'a da idan ba zai dawo to ya fi kan wannan sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake to ka je kai sallah raka'a biyu ya dace wata addu'a da zai karanta ta koma sunan na ibnu baja tana nan kai tawakkali da wannan aiki da kai na sallah raka'a biyu ka roƙi Allah ya dawo ma da ganinsa wannan makaho ya je ya yi sallah raka'a biyu ya yi tawassali da wannan addu'a da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya koya masa ya kuma yi addu'a ya kuma yi sallar kuma idan na buɗe ya dawo yana gari kan yara sai ibn maja yake babu salatul hada haka abin da ba a samu ba a sunna shine aljanna amma yin sallar wannan hadisin na ibn maja sahihi ne ya tabbatar akwai wani kuma hadisin da ya zo shi kuma wancan isnadin sa ba ne amma wannan dai na makamu isnadin sa sahihi ne kuma sallah ya sunanta salatul haja haja sa shine idan sa ya bude kuma Allah ya tafi Allah ya tafi addu'ar kuma idan ya bude kaji inda abin ya tafi amma yin jam'in wannan tare a jam'i wannan shine kuma sai an tashi nemo dalili shi kuma ba da dalili kuma yin a cikin jam'i ya zama bid'a sai dai kowa ya yi kuskure to wannan yake a hadisin da yake addubu a waladakum ala salati fiqal wadda nabiyyu wa rabbaha da baiti da qira'atul qur'an wannan hadisi isnadin fa da'ifi amma koya wa kaka waɗannan abubuwan wajibi ne idan isnadin wannan hadisin da'ifi ne san annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wajibi ne a koya ma yaro mun ya tashi yana san annabi yana girmama annabi yana aiki da sunnarsa yana kin bid'a yana kin matsayin annabi yana cin abin da annabi yake so kuma yana son abin da annabi yake so wajibi ne tun yaro yana kankani a tuta masa a cikin zuciyarsa wani kuma a tuta masa girmama matan annabi ƴaƴan annabi jikokin annabi abokan annabi wa qira'atul qur'an kuma a tuta masa kan karatun qur'ani da aiki da qur'ani da kare shari'ar qur'ani wannan shi hadisi bai zo ba to wajibi na koya mutane saboda wasu dalilai da suka tabbata a cikin alqur'ani amma ba da wannan shi wannan masanin hadisin aka dogara ba shi hanyar da wannan ya zo malaman hadisi sun farko ba sa kurara abu ba wai san abin da hadisin ya zo da shi suke duba ba hanyar da ya biyo da wanda ya faɗi amma akwai dalilai da yawa da suke tabbatar da wannan abubuwa amma ba dai wannan masanin hadisin ba mutum ya halatta a yi ma yaro idan ya yi saukar alkur'ani idan mutum ya karanta alkur'ani ko ya haddace ko ya iya karantawa babu wata sunna ta tabbiyar ta zo da abin da za a yi masa sai dai an samu abdullahi bin umar da babansa umar kamar da ya tabbata a cikin muwafaɗi malikin ya haddace suratul baqara a tsawon shekara takwas abin da ƙayatar da shi yadda ya ɗauka su lobin haddar hadda ce tare da aiki ko za ku ga an daɗe saboda ya sahabi zai shekara takwas a'a hadda ce tare da aiki nan ta yayi wanda gina amanu aka haddace to sai a je a duba su a yi masu imanin kana ciki ko ba ka ciki in ka ka haddace abu zai ne ma hujja gina da yawan nan sai tara sahabbai ya ɗauko raƙuniyanka yake godiya nake wa Allah akan wannan hikima da ya minta haddace wannan guri ya aka ce da mutane abu kuma da sauran kafai da suke gurin da su masa insha'i ba amma sun halatta su ma sun ci wannan nama da kuma yake nan ya zama sunnar wannan sahabi da kuma sahabban da suka goyi bayan sa dan da laifin sahabbai su ma fa sunnar ta mummunan abu a cikin addinin musulunci wannan daga majalisun gwammaja majalisun ahalus sunna na gwammaja wanda dan bid'a suka rushe wani masallaci na Allah ومن أظلم من ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. مثل ذلك الدنيا سوني وندا شكاية تتدين ko suka hana a shiga masallacin Allah a kira sunan Allah a ambaci Allah abota Allah ko kuma suka yi wani kokari kamar aiki na rushe masallacin waɗannan su ne mafi waɗanni ne a cikin bayan Allah. Da su ne kamar da muka fi iskar rinsa masallacin da abin da ya biyo baya, to magana dai an kai ka kotu. Kuma duk mutum mai hankali ya yi Allah wajen akan wanda suka aikata wannan mummunan aiki kuma alƙali yana nan yana ta neman shaidu iri iri. Ba su wannan takarda wanda ya rubuto daga majalisun ya ce sun kai shaidu har guda hudu. Wanda suka ga lokacin da ake ɗaga bida kana fara wa takardar masallacin Allah ta gaba da sunna ta gudu ta arewa. To an karɓi shaidu biyu, shaidu biyu kuma ba a tafi shaidar su ba. To mutum da ake neman shaidu hudu ba wani hukunci ya ke neman shaidu hudu a don a sauye ta masallaci a san zina ne da kada su ake neman shekaru hudu ko mutum yake wani ya rigina mutum ya kawo shekaru hudu wanda suka gani kan sun yi mutum kada su da wani abu mutum ya kawo shekaru hudu an tabbatar da wannan in ya kawo kawo shekaru hudu a fito sunansa a rediyo a buga a jarida a faɗa a talabijin cewa ba su ci ne su kada wani ya kawo mu'amala ko su cikin kowane gwamnati ta an da ya ƙi ne a kansa saboda ya yi wani ƙazafi wannan shi muka suna da wannan suna suna da wata rafi kuma lam ya su da arba su hada fajr duhu kamar min zawda wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun yanzu an ce alƙali ya tafi sai da biyu kuma ya koyi ce dubu sannan kuma suka ce amma ya ce a wata na gaba za a yi rantsuwa za kuma a yi rantsuwa bayan shaidan ko to da haka suka ce to a cikin gaba da yin addu'a akan wannan abu kuma in sha Allah kamar yadda ake alƙawari wannan masallaci za a gina shi dama akwai mutum ɗaya da yake zai ma gina aka tsere shi kuma in sha Allah lokaci ne kamar da nake bayani za a nemi taimako daga hannun mutane sannan kuma za a je a yi wannan gini in sha Allah za a raya wannan masallaci a masa lafiya a yi masa fanka in sha Allah a cigaba da karanta suna a cikin in sha Allah. ba su ta zuba sai dai yanzu alƙalanci a Najeriya a ce abin da alƙalai ba sun da ba a gabanka. To za a koma kotu an ce ran talata za a koma kotu wanda ɗan uwa din da gaiwa ana zuwa domin watakila kan su je da yawa kan kuma sai ku bar masu ƙaran ne kaɗai za su ji. Wannan abu akwai abin da sai ki gaskiya. Yan san zuwan da aka an ce ba a kuma ba sai mutum ne. duk kuma wannan da muka yi ko su sai ta ce kasuwa sai da kai kana da san zan je bayan ta je kaga an yi yawa an kana da na ku take amma kai ya kai da zai gadi da tambari da mawadi da munina yake cewa duk da amma saboda Allah an je ga an je ko ka da mutane da yawa to shi kenan ana zuwa to a ci gaba da zuwa to zuwan gaskiya yana kan da zuwa sun ga namu wancan da aka yi namu na gidanmu da aka yi abin da ya jawo alƙali ya kasa yanke shari'a mai ƙarfi a kai mutane da suka nuna zuwa su a nan police station sai a je mutane su je da yawa su su je sama da ɗari uku mu kuma sai mutum biyu ne suke zuwa kudu ta an fara zuwa daga nan tirayin akan sanar a je a fita ko abin da fara tsorafa su kanta wanda zai yanke shari'a amma da suka daina zuwa sai ga shi alƙalin kawai ta ajiya ajiye shi wata guda wata gudan ba suka je suka wuce sama su kanta can dai bu sai da aka yi ba yaron na aka je aka fitar da ba su kuma ya ce ya ci ba kun ba zai ƙara ba saboda haka alƙali ya masa afuwa ya ce zai zauna wata ɗaya a ciki haka ake wannan shari'a mun sallah ba za a adalci ba amma abinda muke so a tabbatar mu ne masu gaskiya ji abin da aka yi mana irin wanda aka yi wannan abin gina mu irin sa ne aka yi ranta irin sa aka yi unguwan dawa irin sa aka yi unguwan madabo irin sa aka yi a unguwan a kofar wanda irin sa aka yi a marmara irin sa aka yi a abin nan eh duk unguwanni ga su nan da kan irin sa ne aka yi kai kuna zaune a kofar gidanku kuna karatun ku a zo a a ta muku sa kan zo da aka mutu nawa ma haka ake aka zo aka tawo da wuta aka tawo gidan wuta aka kawo tsarin ma da muke karatu din shi ma ka yanka masa wuta shi ma ɗan tsaya ne kawai shi ma ya kona ba a ce rashin mutunci kenan ko a kofar gidan kowa ba hatta ma karatu in muna yi in aka zo tsallakan fata sa muke yi masu babura su ta a cikin wani tango don kada wani ya ce mun ajiye masa babura a kofar gidan kofar gidanmu ne an kai gidanmu ne duk ana aka hauke mu amma kowa ka ce ba za a karatu sunna a gurin to wani irin zalunci ne wannan kare zalunci muke akwai lokacin da kasan tukunya in kana da fasa akwai lokacin da za ka bukaci a buɗe mulkin idan kuka fasa kuka fasa ba buɗe mulkin ba akwai lokacin da za ka ɗauki jari kawai za ka buɗe mulkin da kanta wannan kan zalunci da ake kai mana muke ta haƙuri mun san masu zalunta mu ba a ba mu goyon baya ta ahalin sunna wa an ce mu ne ɗan kaɗan to da aka yi haƙuri a cigaba da cutar mu muna ta hakuri muna farawa Allah da ake cutar mu saboda shi kuma yana gani to ya za a ce wani lokacin da Allah zai ɗaukar mana fanka kuma za ku sha mamaki tarbiyya ce da muka samu daga malaman sunna cewa mutuƙar ba abin faɗa ne ya kare mana ba to kan mu matakin faɗa domin kuma har yanzu abin da za mu faɗa ma sai yanzu ka ɗari wa za mu faɗa ba ka gani ko kasar ta fi musu ciwo hakan zai fi ba su nasara da rigingimu in ana faɗa suna faɗa ba kai abin da za a faɗa ba su iya faɗa ba sai da haka haka ake tsoro kullum damuwar da suke ne za a faɗa shi kuma an faɗa ne aka ce sannan ne za su ce yanzu ba abin da ya rage musu sai zagi sai karni sai karni rai sai maganganun banza da suke mutuwa daga bakin mutanen banza haka a ci gaba da taimaka waɗannan yan uwa Allah ya gani tabbatar da abin nan an yi su ya kamata a ƙarshe dai mu kai alƙalin ƙarshe kowa an irin hukunci ya ga a tabbatar mu aka zalunta sai mu sa a cikin rikodin har duk waɗannan wanda suka faru mun rubuta an mana kaza a guri kaza kuma aka sassara da sunayensu da unguwansu da waye da ciwon da raunin da fatinsa da gurfinsa an aka duka muka je muka karɓo muka rubuta saboda rekon da ya an za su je su tarar su ga wahalar da muka sha kafin mu kafa musu wannan abin su kai su wasa da shi suna da mun rubuta da wanda aka sassara su ciyawar karu ciyawar ni ciyaye duk da sunan nama ya hukunta su da muka sa aka yi jibi wa kwabar aka kuma yi rubuta wani daga unguwa ka za ya zo karatu da muwa ɗansa an jira da su an fare ta a gurin ka za jini ya zuba a rubuta kai ma tabar lahira zai zai maka amfani a ce kai ga tabar ka kai ba kan bidiyo ko inji ko a ce maka ba a'a karatu suna ta tafi da muwa ɗansa ta yi alwala ta yi da muwa ɗa da kafin karatu za a yi ka je aka fare ka duk wani rubuta waɗannan da wanda suke a fara dukiyarsu da rayukansu da waye a kan suna har wanda aka gwanda su wa ido kan san ɗari a samu ya ka ido gwanda su yana nan kuma a cikin kai wanda wanda ya faru a gefe a garin gefe duk waɗannan suna da a cikin tarihi saboda haka abubuwa za su ci gaba ko ba za a fasa ba insha Allah za mu tabannawa da wace mun ga sunan amma annabi ta tabbata kifiyarsa gida a sami wannan tambayar ni ba ta kafan ba wanda yake wani ne ne hukuncin waɗanda suke cewa kisan kan da aka yi waye waye waye waye yana kan malaman da suka haɗa sallah ali bin abi talib ai wannan wani abu ne daban wannan magana ta wuce Allah ya mara afuwa Allah ya ɗauka musulunci da musulmi Allah ya kare kafirci da kafirai Allah ya duka musulmi ya kada ta alheri bukatar sa Allah ya yi mana matsalolin da suke damu Allah ya ɗauka ta musulunci Allah ya ɗauka mana lafiya Allah ya cutar da addinin musulmi Allah ya nuna Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم Allah bai tafi ko ne Allah bai tafi a tafi da Allah ya tulo musu ba iska tsawon kwanaki guda takwas da kuma dora ya bani saba na yalin musamman da iyalin musu kwanaki yini ɗaya ɗaya ma na har guda takwas kuma dare ɗaya ta har guda bakwai amma laraba ne ta fara ta ƙaru laraba talata ne alhamis ne idan mun ta ala su biyu kan su فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم والله يبين كثير العزيز مبوعي سنة الرحيم والله يبين ثم أخبر تعالى على الكفة بما كان يؤكل به على كفة هذه السورة ما لا أن تجد تفسر بأي أدلة أن تفسر كفة من سورة إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وأمر بك له العزيز الحميد ثم ذكر تعالى كفة ثمود abin da ke baya kuma Allah ya ambata kisa shi da wasu su bi gudun ma ballagahu rasulullahi sallallahu alaihi wato ainihin kafir samudawa yadda suka tsallata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar musu kuma ya Allah كذبت ثمود المرسلين إذ قال له أخوه صالح ألا تتقين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين. لكن كذبت ثمود المرسلين قبل أن تنبيه بما كنا في كلمة من جنبي إن قال لهم أخوهم صالح لا تتقون يا إلا أنقوا صالح من سيد السكون لا تقول رسول بيدي بس إني لكم رسول أمين للذي أدريكم من دون يسمى أمين تكفي في كما دون ذلك الإسراء أتقوا الله وأطيعون شكرا رسول بيدي كونوا ساعة وما أسألكم عليه من أجر أنا تنبأت وملادا عليه أكان أدون ذلك الإسراء in ajira illa ala rabbil alamin la dana ba akan kowa ko fa ta kan ubangijin halittu shine Allah subhanahu wa ta'ala يقول الكلام اتركوه فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وجنوح ونخل طلعها هضيم وتنقصون من الجبال بيوتا كاملين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المشركين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون يقول أتتركون فيما ها هنا sai ya tsammanin ku za a bar ku fima ha huna cikin wannan abin da kuke ciki wannan rayuwar da kuke ciki duniya a nan za a kyale ku a haka amini na kuna amintattu ku saba ma Allah ku yi abin da kai ga dama mutuwa ba za ta zo ba azaba ba za ta zo ba cikin Allah ba zai zo ba amma da yake haka zai faru tambaya ku ke nufi tambaya ta nuna da cikin abin da ake ciki kuma da ke istifahamin intariyar tawbihin wato tambaya ce ba wai ta neman ansa ba ko musu inkari halin da suke ciki mutum ta cewa da rayuwar duniya ko yi da zargi a kan halin da suke ciki wal ha'u mukan bihi ha'in nan ta farko wato mukan bihi kujan hankali ce yanzu na lafazin yana kuma sisulu isharar su bin makarin kare dama yana cikin dangi na asma'ul ishara wanda ana yin ishara zuwa ga wuri da yake kusa a ce huna idan wuri ne su ne sai a ce huna wato nesa da suke matsakaita idan nesa da yawa hula ya duka kenan wal muradu bihi dunya anan da yake hula yana nufin duniya kenan hayata ta kudu annabi su tarfe da dunya kada ku kudur su cewa fa za a kiyaye ta mun jira wal dunya mutu kallibina kin ni'am allati antum fiha amilun min al'azab kuna masu jiyawa cikin ni'imomin da kuke ciki kuna amintattu daga azabar Allah kai ku tabbata Allah haka da tsaro وذكر النعم التي يتنعمون بها في الدنيا على التفصيل وذكر النعم التي يتنعمون بها في الدنيا على التفصيل كيف أما تعملوا عند المؤمنين بسجن إجابة في الله في الله بسجن أتركون فيما ها هنا في الجاء كانوا في أحسى أتكون هالي بسجن في الآن يمكن أن يجبسوا في جنات أتكون ونكير في الرسول نكاين أبنك نكاين ملمني وعيون da mare mari na ruwa ko rijiyoyi ko gudanin ruwa da duka cikin ruwa cikin duwatsu wa zuwa'in da tinke-tinke wa nakalin da itacen dabino shalƙuha haɗinin wanda hudarsa mai laifi ne yana dab da kodowar dabino ƙungiyar kuma ta gonakin dabino lokacin da hudar dabino ɗin nan ta fara laifi wato ya kusa tsagewa ya ta fara fitowa wato sun fi sha'awar gonarsu a wannan lokacin sai suna ganin ta ce labari an kai matakin da lalle wato za a samu amfani da wa kan tsina min al-jibali buyutan qaribin wa kan mutuna wato kuma kana cikin tsadawa min al-jibali cikin duwatsu buyutan gidaje qaribina kana masu karewa wata tiyar kada gidaje a cikin duwatsu annabi haka ce ya ce gane abu ce tsagar annabi haka ne da ma'anar zane kuma ne da ma'anar tsagar to kenan abin da suke sukan gana sannan kuma su tsara wato sai mutum zai jikin wani wani wanda yake sai gane yadda yake son gidansa da zai sai kuma ya kuma da hudu duka ya fitar da ɗakuna ya fitar da falo ya fitar da ɗakin barci da ɗakin baki da ban ɗaki da komai a cikin duwatsu gana magana ne gule da gule da wani kata kwayoyi da wani rufin kwano duk ba bukatar wannan to alhamdulillah da ya fi shakara da wani daga zai samu dawa a ita sun ƙarfi ya ne za su tsakar da wata sai su da zuwa su ke kyau shi ne kan ita da yin jibali kuna tsaka da gidaje kuna yin jimisan gida ɗakuna kuna tsaka da duwatsu kuma yadda ke gidaje tarihi ne kuna ƙwararru a ciki a wata ƙwarar tarihina kuna masu alfahari da jiki da kai kuma da kuna ganin irin ce gaban da kuke da shi wanda ya ɗan kuma su da ilinsa idan ka ce alfarihu ma'ana haji kan abu idan ka ce alfarihu wato ma'ana wanda yake alfahari da abu kamar al'asir kamar wato albasir mutum da yake da ji da abu ji da ita a kan yin abu an banki su wannan shari'a ya farahu dukkan su da harami shari'a ya farahu ma'ana wanda yake mai girman kai kenan wanda ta shari'a yafruhu ma'ana kamar kare na yafuru mu kare bari fa yafuru ku kenan shi kuma wanda yake nuna tsarewa kan abu kenan shi yasa ayar ta nuna kira abu da biyu a wata kira ya san jikin min zalimi kan karihi a wata kira ya san jikin min zalimi kan farihina farihina bi ma'ana hadisina wajen ne ma'anin kenan ma'ana kuna masu hazaƙa da tsarewa wajen yin abu kusa farihi da kuna masu jiki da ke da alfahari da yin haka wato yana da jin kan wannan Allah ya fi yi ya da Allah ku yi min ba a cikin abin da ne shi ma amma ku yi wa la tutiru amral musrifin har ku bi lamarran mutanen da suke kusa da iyaka alladina yusjuduna fil ardi wa la yuslihun sun wanda suke fasadi a ban kasa ba sa yin gyara kada ku ce za ku da tafarkin irin waɗannan tafarkin su ba tafarki ne mai kyau ba fasadi a ban kasa wato ta hanyar shirka da ayyukan sako da kafirci da sauransu wala ya sunu na ba sa yin jarama na ba sa ka'a ba sa yin imani da Allah madaukakin sarki kada mun da Allah ya tura mu daga mutunci
إنما أنت المتحرم ما أنت إلا بشر فأتب آية فأتب آية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم محمود ولا تمسوا منها بسيط فيأخذكم عذاب يوم عظيم bayan ya gama jawabinsa kalu sun kuma sun suka ce wajen ba shi amsa da hujjin da ma haka sun hujja tana da yayin da suka sun ko irin hujja da za su bayyana maganarsa da suka ce ji in ma an tabbata musahari Allah ko dun mun kada cikin wadanda aka wa su ma'ana sun yi hankalin ka da su ba lafiya take ba kana da halin ka alladina usibat usibatun bisir kana cikin wadanda hankalin su zai samu ne ya saboda sihiri da su hatta la ya rufe ni sai annuma ya tsoro irin mutanen da ba sa sanin me suke faɗa kawai suna cikin magana ta ta ta da wannan magana da ya faɗa magana ce ta wadda mai san ya kamata to duka sun sun taɓa zance irin wata a cikin rasu ne shi ma ha hada amini fi jannatin wa uyun wa zulubin wa nakalin kalaiha haɗu wa dan hukumi min jidalihi hattaqullaha wa tani wani duk magana ce ta rashin hankali a tunanin sai ta karta mai mace wa dan ka faɗa gaskiya wani yaro ne ka ce ba ka da hankali ya duk magana da magana sun ci mata annabawa wani sai kuma su da hankali to da lafiyar ta zai kawo da abin da yana annabi ya faɗa ai da shari'atul hal duka ne ne ne ne cewa ba da hankali dan ka saba abin da suke ka saba al'adun su ko abin da suke so dole su ce yadda aka faɗa mutanen farko da ya faɗa maka ma yuqal laka illa ma qad qila lirusul min qablik إن ربك لهو مغفرة فهو قابل أمين ما أتون بها فلا مكة خيرا جدا تفرع أما بان فرقه لا تفرق أنا تفرق أنا تفرق ma'ana da yake kace da shi inna ma anta min al-musakhirin ai anta min al-mujaddidina ala usulihim kana cikin wadan hadirin da yahan kullun ma anta illa basarun mithluka haka ko ya gane face mutum ne kamar ni fa'ati bi ayatin in kuntum min ash-shadiqin kaga muna da wata aya mana in ta kasance cikin masu gaskiya ma'ana kaga da wata mu'jiza da za ta nuna bambanci tsakanin mu da kai sai za mu gane kai annabi ne ba sauran gama garin mutane ba shi risalatuka cikin abin da sun yi ne gaskiya ne cikin manzon suka kala sai ce da su hadihi naqatul laha hadihi naqa wannan wata taguwa ce a tare idan a bada ma a sarrafa Allah min sakka wato ya yi nuni zuwa ga taguwar sama ta lafiya kenan bayan Allah ya tsago ya tsaga wani kamfar dutse ta fito gidiyahi saboda addu'ar sa da yi kamar alahu haka mai da dama haka suka nema kuma sahun da amrai ya umarce su da ababen yi musu wasiya da al'amari guda biyu al'ayyar na farko ake laha sirbin to tana da kasanta na ruwan sha ai na sunan yin rama wa lakum sirbi yawmin ma'lum shi kuma tana da kasanta a yi ne yadda ke sananne ma'ana yau ta sha ruwa ta kasar arabiya ko kuma gobe shi ne ranar kan ku ba ruwan ku da ruwa a ranar idan kina da bukatar ruwan jibi to a goban sai bayan kun shigar ruwan sai ku ɗauki na jibi sai da wata gari da ku kun dawo ba ko kuma a'a kamar da kai suka nuni cikin malamai wato nuni ɗaya ne daga arafiya zuwa fitowar rana ran lokacin kanta ne kawai wanda zai yi da wasu zai halatta ruwa kashi zai tare da ita bayan rana ta raba ita zuwa faɗuwar rana wato su kuma lokacin kansu ne an bambam su amma zahirin zai su nuna cewa kawai ne yini daban-daban da ya ce wani sun turbi wani ma'alum suna da sa a wani yini sananne ma'ana yinin da yake shi ke yinin da kenan ka ga musu wasiki guda biyu ke la hasirbi wa lafifi da mu ma'lum ne su bar ko ne ne ne wala ta masiha da su ko ko za ku tafi da su takwa ya ce ba kuma azabu yawmin azim dan sai azabar yini mai girma wato ainihin ta tafi ko kun ga nan gurin ya ya ce muku na wajen kusur da hujja sai ko wa'azi ne ne wa'azi ko don tsere wa'azi da muka fahimci da hauka sun yi da ne inda da kane shi ne hankali ne goma annabi ne ya kawo musu abu kaza ne kuma da Allah Allah ya kawo wannan abu mai gida kaga da duka su kafa su ko me ka fata su yi imani kun su yi imani da ba su yi imani da duka haka lokacin da ba ta kama su ba kuke wannan tajuwa da kuke da kuke zo yanzu sai ku ka san ruwa da kuke da yau ta gobe da kuka jibi ta ga ta kuka ko yayi ne da daban-daban kuma kar ku ce za ku fitar da ita to amma tunda kun da rayuwar kafiri ta kuma kuka duk da su ba aya ta gaba ta bayani me ya faru عنها فأتبعنا بيد فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ce fa akaruha su suka soke ta ay akaraha ba'dhum bi ridahu wannan cikin su sai ke suka rabe yadda su kana da sahibahum fata'ata ta'akar wa kun sun dole soke ta amma da goyen bayan sauran tun da goyen bayan su aka yi za ka dingina sokewar zuwa gare su gaba ɗaya sai aka ce fa akaruha kaga wawan da ayyawan jama'a kamar sun duka sun yi tarayya wannan ke nuna in in wani ya barna ko kuma ka tsara jikin shi kana mai goyon bayan barnar da ya kamar kayi tarayya cikin wannan barnar duk da kuma kai mu basara na abin ba har mutum kai ne kuka fa na dan sahiba ku sai suka kira ya je gannan fa ta'afa sai ta kuma shi fa akara sai sai kuka amma ta Allah ba da labarin ta kazzabehu fa akaruha suka tsanyata annabi salihu kuma suka soki sabuwa ma'ana kamar sun tarayya su lokacin da bai yarda su game da nan gudun faruha ma'ana sai suka soke ta shi da gobe su mai abu ne farko malik yawm sulata abin ya faru ne a wata rana ta talata fa kada mun azab yawm sulata hada da kuma mutu ranar asabar da da ma ja'a lahum alayhi alama yurdu lahum alayhi alama da an sanya musu alama وهو أنه في اليوم الأول من ثلاثة الميعاد ويوم الأربعاء تتفرج بهم ثم مرت في الخميس ثم توجهت في الجمعة فأصبحوا نادمين على أثرها خوفا من أن يصل بهم العذاب لا توبة ومجرد من ليس توبة معناه دي يبدأ ما لم تاريخ في جفنا أبين يقولون أرانا ثلاثة كافين من دين شيء حتى مثل gargaɗi cewa to za su kan hore rayuwar su ne fa kwanaki guda uku za su kan ji daɗi kamar sa wasu gari kuma salatu ta ayyam da kan more duk wanda yake so ya more ya more kwana uku kawai lokacin da aka ba su zan azaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake zalika wa'dun ghayru makdhub